بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب أدام وأن سورة تاتي وسورة هكذا تبامو abubuwan da za mu karanta a surar gaba a nan walakad rasulna rusulan min qablika shine zai ba mu cewa qalar rusulumu afillahi shak da sauran maganar rusulun zai zo nan gaba a haɗe gaba ɗaya walakad rasulna rusulan min qablika walakad haqiqa arsalna mun aiki rusulan manzanni min qablika kamun mu aiko ka wajalna lahum azwajan wa zurriya wannan ayat ta madina ce saboda haka yahudawa suke gaya wa mutanen makka ai mutumin ba akan gaskiya yake ba mu dai tun da ya koma kasar mu banda aure ba abin da yake ta yi ka ji yau yayi aure ka ji gobe yayi aure ka ji yau to da annabi ne da aure ya shagaltar da shi ya, ya bar maganan manzanci yana maganan aure kullun aure kullun aure sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne aka ba da amsar a cikin suratul nisa aka ce am yahsuduna an-nas ala ma atihimullahu min fadlihi فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما آه وجعلنا لهم أزواجا وذرية من زمن دمك أيكوكا مم أيكوكا أي من مسو ماتا من مسو يايا سنا دا ماتا سنا دا يايا to wannan shine zai zo mana a gaba cikin sura gaba zaka ji annabi annabi Ibrahim ya ce rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baytikal muharram shine zai babu cewa alhamdulillahi alladhi wahaba li al-kibar isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'ud du'a rabbi tsalli mu kima salata min zurriyati shine zai ba mu karatu wannan a gaba wajalna mu azwajin wa zurriya mun musu mata mun musu yaya don kai kai mata kai yaya ai ba zai hana ka zama annabi ba annabin da bai aure ba shine annabi Isa alaihi salam shekararsa talatin ya bar duniya bai taba yin aure ba talatin da uku wata talatin yayi kuma yana wa'azi shi bai taba yin aure ba sai dai in ya sauko ƙarshen zamani zai yi aure kuma zai aihu insha Allah yadda yake rubuce a cikin hadisai ai annabci aure baya hana annabci annabi Dawud alaihi salam matansa ɗari kuyanginsa ɗari uku ɗansa Suleimanu matansa ɗari uku kuyanginsa ɗari bakwai domin zamanin masu bin attaura wato sun fi kula da haƙƙin namiji akan haƙƙin mata wato zamanin attaura kenan saboda haka mutum zai aure ba iyaka to sai ya zama abin ya ba su taurin zuciya daga ƙarshe sun makasar ɗurbin min ba da zalika to da aka kawo addinin annabi isa sai ya zo ya zama shi alamarsa tausayi tausayi musamman tausayin mata sai ya zama sun ba mace haƙƙi fiye da haƙƙin namiji su addinin annabi isa saboda haka mutum ya yi mace ɗaya to ba zai ƙara wata ba saboda tausayin matar wayannan ba iyaka wannan kuma ɗaya za a yi mu kuma sai aka ba maza haƙƙi aka ba mata haƙƙi wani rijala alaihin na daraja wal hunna mislu allazi alaihin na bil ma'ruf kowa yana da haƙƙinsa mata da haƙƙinsu wa ashiruhun na bil ma'ruf wa in karitumuhunna to kowa da haƙƙinsa amma ba za mu wuce mata hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne wurin gwada dukkan shari'ar musulunci don shi ya zo da ita a wurin da aka bada fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masni wa thulatha wa ruba ku auri duk abin da ya muku daɗi a cikin mata bibi ne uku ne hurhudu ne to amma sai aka sa wau ba sa au ba to da aka sa wau ba sa au ba sai ya zama zai ɗauki fiskoki da dama ba fuska ɗaya ba to in aka ɗauki fuska masne biyu sulasa uku ruba'a hudu tara kenan to abinda manzon Allah ya bari kenan a duniya mata tara in aka koma masne biyu biyu hudu kenan biyu biyu hudu kenan wasu lasa ur uku shida kenan kaga goma wa ruba hur hudu hudu sau biyu takwas to bakin auren da manzon Allah yake na duniya gaba daya sha takwas tsakanin wanda ta tare ta tare da wanda ba tare ba da wanda ta rasu a hannunsa da wanda ya bari a duniya sha takwas ne kaga duk sun samu shiga a wannan to mu kuma sai muka ɗauki masne ko dai ku auri biyu ku rike ko uku ku rike ko hurhudu ku rike babu ƙari akan hudu malamai sun ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matan nan goma sha takwas duk suka mutu rana ɗaya to ba sauran aure kenan iyakan abin da aka ɗiba masa kenan wato itlaqun fi qaidi an sakan masa yadda ya ga dama amma a cikin wato zarara haka mu kuma ƙaidin fi itlaqin an dabaibaye mu da mata hudu amma ma saki hudun mu aure hudu mu saki hudu mu aure hudu mu saki har ɗari uku har ɗari hudu wato ƙaidi cikin saki to wannan shi ne abin da mutan da zamanin annabi musa alaihi salam har zuwa zamanin annabi isa ba lissafi mutum zai tayin matan ne ba lissafi to sai addinin annabi isa ya zo da tausayi musamman tausayin mata saboda haka ake ganin kamar sun tuma girmama mata akan maza sai ka ji sun ce ladies and gentlemen sai an faɗi ladies and gentlemen sun fi ganin himma himma akan mace ɗaya to mu ko sai aka ba mu damar mu hudu to wannan baya hana mutum ya zama ya mata sai na ali alaihi salam radiyallahu anhu ko alaihi salam da ne matansa bayan lokacin da yake tare da yar manzon Allah ita kadai ce ba a taɓa mata kishiya ba domin an in an mata kishiya abin ba zai kyau ba idan kishiyar ranta ya ɓaci to ridda za ta yi domin in an ƙi waɗannan mutane abin ba kyau to sai ya zama har tara su ba ta da kishiya bayanta sai na Ali ya yi mata hudu ya yi ƙwaraƙwarai goma sha bakwai amma ɗansa Hassan ya yi aure shi kam da yawa ya yi aure ya sake ya yi aure ya sake ya auri mata kusan ɗari biyu har sai na Ali yana cewa ya alal kuba la tuzawwijul hasana fa innahu mitlaqun sai suka ce lam yuzawwijannahu ya amiral mu'minin ma ahabba amsaka wa ma kariha taraka yace ya ku mutanen ko kar kowa ya ƙara baiwa hasan aure mutum ne mai yawan sakin mata kace ranka ya dade za mu auren masa in yana so ya rike in yana so ya sake Mugira bin Shu'ba ya daura aure ya yi kusan ɗari uku daga cikin sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To mata riƙon mata baya hana zamuwa mutum ya zama bawan Allah mutumin kirki amma mutum ya zauna ba matar ma ai ba shi da kyau ba sunnan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya Yahuda da suke maka suka wai ka yawanta auren mata da kai annabi ne kai haka a ce ai su Yahudawa ne ga annabi Dawud matansa ɗari uku matansa ɗari kuyanginsa ɗari uku Sulaimanu matansa ɗari uku kuyanginsa ɗari bakwai balle kai mai mai guda tara sallallahu alaihi wa sallama wa jalla na wa zurriya wa ma kana li rasulin nan yati bi ayatin illa bi iznillah li kulli ajalin kitab ku kuma masu cewa wa yaquluna laula unzila li ayatin min rabbih ai aya wai kawo mu'jiza ba abu ne wanda aka dora wa annabawa ba a'a annabawan da suka wuce ma dukkan su gaba ba wanda ya taba kawo mu'jiza kawowa ake yi daga Allah ba suke kawowa ba wa ma kana rasulin ba zai yi ga wani manzo ba an ya ce ya kawo bi ayatin wata mu'jiza illa bi iznillah sai dai Allah ya so li kulli ajalin kitab kowane abu an rubuta masa lokacinsa su annabawan da suka wuce kowane annabi yana da lokacinsa lokacinsa in ya ƙare lokacin wani annabi zai kama to amma da aka yi kan annabin mu maganan ko ba sauran ba sauran wani annabi a bayansa shine zai rike daga nan har tashin duniya جزوش كم كلش يعلم أزواج الذرية وما كان رسول أن يأتي ذات الله بإذن الله كل أجل كتاب كون أبو يناد لوك تنسى أورم الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم كون أبو دلوك تنسى إن لوك تنسى بيبا komi ɗokin mai ɗoki Allah ba zai abin ba sai lokacinsa ya yi saboda haka ne ma zai gaya wa annabin da kansa ya ce alkawarin da muka yi maka na halakar da kafirai ko dai mu ja kwananka mu nuna maka mun kama su mun danka su a hannunka ko kuma bayan ka tafi mu kama su mu musu azaba wato kowane abu yana rubuce a wurin Allah sai lokacinsa ya yi sannan yake faruwa likulli ajalin kitab يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أكون أبو يناد لوكتنسا في لوكتن ياي الله يكاو أبين كما Allah yakan shafi abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama shari'o'in manzanni kowace shari'a ta wani manzo domin ya ce kullum ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wani manzo in ya zo sai a shafe wani hukunci na shari'arsa a kawo sabo a ba wannan sabon annabin wani annabin ma haka wani annabin ma haka har annabi ya zo ya shafe wasu hukunce hukunce na shari'o'in wancan annabawa yanzu abin da aka tabbatar a qur'ani shine abin aiki wannan kenan wanda ba masa nuska ba wanda aka masa nuska an shafe shi wanda aka tabbatar kuma ya tabbata kenan ila mil qiyamati wannan kenan na biyu akwai lauhul mahwi wal isbat wato wurin da kaddara take rubutawa akwai kuma ummul kitab wanda Allah shi kadai ya san abin da yake rubuce wurin baya nuna wa bayinsa yanda yake rubuce a wancan ummul kitabi duk mutumin da yake dan aljanna ne ko da zai dukkan tsawon shekarunsa yana kafiri amma lokacin da zai mutu sai Allah jefa masa musulunci ya musulunta kenan ya mutu yanzu kamar yadda hadisi ke cewa wa inna ahadakum la ya'malu min min la ya'malu amala ahli jannati hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un wa yasbiqu lahu alkitab fayamutu fayadkhulu an-nara wa wa minkum man ya'malu amala ahli an-nari hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira' فيسبق عليه الكتاب فيموت ويدخلها yace a cikin mutane akwai wanda zai dinga aiki na aikin yan aljanna amma a shi a wurin Allah yana rubuce shi dan wuta ne wannan aikin da yake yi tamfurare ne wani zane ne na ikon Allah ba musulmi bane a wurin Allah amma mu a musulmi ne to sai ya zo zai mutu sai rubutu ja ai gani ai ba a ce ka mutu kana musulmi ba to sai ya ridda gashi tsakaninsa da shiga aljanna da mutuwa sabi ɗaya kawai sai ya ridda sai ya ridda kansa kan sai mutuwa ta zo ta same shi dama abin da yake rubuci a cikin ummul kitabi shi kafiri ne amma a cikin lauhul mahi wal isbati akwai wani lokaci zai shekara kaza yana musulmi wannan inda za a yi maka kashfe kaga wannan allon za ga wani musulmi ne a rubuce amma in ya zo mutuwa sai a goge wancan abin da ka gani sai wancan na ummul kitab ya zo ya tabbata ya mutu yana kafiri a'udhu billahi wannan shi na bin tsoro Allah ba husnul khatimati ko mutum zai aikin kafiri shi kafiri ne yana aikin kafirai amma cikin ummul kitabi shi musulmi ne dan aljanna na har abada sai ya zo mutuwa saura sabi guda sai abin da aka rubuta nan sai ya zo ya same shi ai kai ai bai ba kafiri bane kai musulmi ne nan da nan sai ya zubar da kafircin nan ya musulunta lokaci ɗaya ya musulunta sai ya mutu abin da aka rubuta kenan a cikin to wannan na mawal itibad yana canjawa lokacin da mutum yake musulmi inda za ka duba allon a sama a nuna maka a wurin Allah sai ga musulmi ne amma wancan wanda ba a gani ya rubuta cewa shi zai mutu kafiri ne a lokacin da sai na umaru ake ta fama da shi shekara shida nan yana kafiri to a nan a wannan allon lokacin shi kafiri ne amma ummul kitabi shi musulmi ne musulmin ma sahabi ne babba wanda sahabi ɗaya ne kawai gaba da shi a cikin ummul kitabi amma alawul ma wal isbati a lokacin da yake gwagwarmaya yana dukan sai na abbaka yana dukan sahabbai ina lokacin kafiri yake a rubuce a wurin a wannan allon na kudura na lawul ma wal isbati din amma a wurin Allah ummul kitabi shi musulmi ne zai mutu yana musulmi to haka wancan shine yake cewa yamhullahu ma yasha wa thabbit Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama amma haƙiƙanin lamari wato master list yana wajensa wa inda ummul kitab yamhullahu ma yasha wa thabbit wa indahu ummul kitab Ah, abin da yake rubuce a wurinsa shi baya canjawa
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب يا رسول الله فإما نذهبن بك وإنا منه منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون duk yadda muka ga dama haka za mu yi ya Rasulullah ba za mu kawo abu sai lokacin da muka shirya yayi wannan sahabbai da suke gaggawar a yi hukunci ba za mu yi hukunci ba sai lokacinsa ya yi wa in ma ni yannaka in mun ga dama sai mu nuna maka kamun da zamu yi wa kafirai da muke ce maka inna batsha rabbika lashadid yawma nabshir batsha al-kubra inna muntaqimun in mun ga dama sai mu nuna maka ka gani cikin rayuwarka ya rasulullahi ka gani kana nan a gabanka akan manyan kafiran guda saba'in a daure a danka maka a kashe manya guda saba'in ka sa a tura su cikin tsohuwar rijiya shikenan an kare kashin bayan kafirci amma da sauran kwarkwashinsu har zuwa shekara ta takwas a je a ƙara su gaba ɗaya har cikin garinsu cikin makka wato nan nan ne za ka ce alhamdulillah allazi anjaza wa'adahu wa nasara abdahu in mun ga dama haka zamu yi in mun ga dama kuma Allah ya ga dama din ya nuna masa abin da ya farin ciki ga su Abu Jahal nan Abu Jahal shine babban kafirin da ba a taɓa yin kafiri irinsa ba in ji manzon Allah da kan sallallahu alaihi wasallam domin da aka buga a yakin Badar din saura kaɗan ya mutu bai karasa ba to Abdullahi Mas'udin kuma ma ne daga cikin sahabbai kuma ma ne ba shi da jiki ba shi da tsawo manzo Allah ce masa kai ba za ka je kai yaki bane tare da irin ko ne irin yaki za mu iya yi yace ka je wata kila Allah zai baka to sun sha dukansa a harami domin shine farkon wanda ya bayyana karatun Qur'ani a harami su Abu Jahl sun sha dukansa sai ya tafi kaman nan yana yawo sai ya tadda Abu Jahl khi khi khi ya kusa mutuwa kafiri sai ya zauna kusa da shi ce kai Abu Jahl suna kiransa Abu Hakam kai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah mana in ji in maka shaida in je in gaya wa annabi muhammadu haka sai dan bude ido yace ina har abada in ka same shi ka gaya masa wai baya son sa ko baya da niyyar son sa har abada ba za a ji masa abin kunya ya sallama masa ba to sai yana dauko makamin tantan sai ya karasa kafiri sai ya daure kunnen da abin dauri sai ya ja yana jan kan ki ki ya ga kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya sallallahu ga kan Abu Jali ka ji yadda muka yi da shi annabi ya ce inna fir'auni ashaddu min fir'auna Musa fir'auna na yafi min fir'auna Musa muni fir'auna Musa da ya ga halaka abin da yace la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min muslimin amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min muslimin amma fir'auna na kaji ya ga mutuwa amma yana bada wasiya har abada baya so na to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa yadda hankalinsa ya kwanta sahabbai suka ji daɗi an kashe kafirin manya-manya guda saba'in aka tura su cikin tsohuwar rijiya aka kawo manya-manya guda saba'in aka ɗaure sai sai da ya bada fansa aka aka fanshe su fa imma ni yannaka ba abdul ladina idhum aw tawaffayannaka fa inna ma alayka al balagh kai dai naka ya rasulullahi ai ka riga ka gama aikinka mun aike ka ka isar shine naka kawo mu'jiza ba naka bane mu ne mun ga dama mu kawo in lokacin yayi in mun ga dama mu nuna maka kamun da zamu in mun ga dama ko sai bayan ka tafi sallallahu alaihi wasallam ai bayan sa an kakkashe mutane da yawa kafirai bayan sa ma an kashe mutane da yawa kafirai wa inna alaikal balagh wa alaina hisab yin hisabi da yin uquba da ba da lada da ba da aljanna duk ba naka bane wannan mu ne zamu yi inji Allah
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ولم يروا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤقب لحكمه وهو سريع الحساب su ba zai ba su gane bane wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun kullum gashi tun da ka koma madina kullum ana rage ƙasarsu ana ƙara ƙasarka ana rage ƙasarsu ana ƙara ƙasarka a idan an yi hari an ji an yi yaƙi na kusa da madina to shikenan an ƙara musulmi kenan an rage kafirai kamar yadda ayat take cewa ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kuffari wa yajidu fikum ghilza in an yi yaƙi duk jama'an da aka samu suka musulunta an rage kafirai an ƙara musulmi har shekara ta biyu aka yi yaƙin badar aka rage ƙasar su da yawa aka ƙara ƙasar mu da yawa saboda haka wai ba za su lura bane kullum rage ƙasar su ake yi ana ƙara ƙasar annabi sallallahu alaihi wasallama ana rage sha'anin su ana ƙara sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama nan kusa muna rage ƙasa muna tsirafiya ta gefen ta walau ramma na tare nan kusa muna tsirafiya wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmi wallahu ghalibun ala amri ubangiji shine mai rinjaye in ya riga yayi hukunci babu afil ya riga yayi hukunci za a daga musulunci ya hau akan kowane kafirci yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa yaba Allah illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله يا رجال يا hukunci musulunci ne za a ɗaukaka akan kowane kafirci kuma kullum gashi nan sai an yi kokari sai an yi kokari sai abin ya fashe sai an yi kokari sai an yi kokari sai abin ya fashe insha Allah kullum musulunci shine a sama wallahi ya kuma maqbal hukumi wa huwa sari'ul hisab in Allah ya hukunci ba mai mai da hukunci sai ce bai yadda ba akai afil babu wa wa shi Allah sari'ul hisabi mai gaggawan sakamako ne in lokacin kamu yayi nan da nan yake kamu inna batsha rabbika lashadid وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار آه كافرين سنة تماكيك ويمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين su shirya wannan su shirya wannan su shirya wannan a aje a kira shi tukuna a yarjejeniya da shi ya bar wannan abu abin da yake so duk a bashi in kuɗi ne in mulki ne in yaƙi kuma duk abin da yake so a yi masa a shirya yadda za a kashe shi ba hanyar da ba abi ba suna nan suna shirya maka makirci ya rasulullahi wa kad makara allazina min qablihim falillahi makru jami'a ai mutane kafirai sun riga sun yi makirci irin na mutan da iri iri duk gabaki da kamar na annabi salu fazur kai baka na ajiyatu makarhin inna dammarnahu wa qawmuhu ajma'in sai an yi makircin an yi makircin da karshe a halakar da su masu makircin wala hiqul makru sai illa bi alihi kullum aka shirya mugun tanadi to ba zai sauka akan kowa ba sai akan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara akan su kafirai sun yi makirci ba yadda ba su yi ba daga ƙarshe sai Allah ya fito da shi ya kawo shi Madina daga ba sai jawo su kuma fito da su Badar ya kashe su ya kama waɗansu wa kan makarar lazina min qablihim falillahi al-makru jami'a duk abin da suka yana hannun Allah komi suka yana hannun Allah ma'anan makirci a shirya za a yi maka mugun abu amma an ɓoye maka to Allah ne za a ɓoye masa Allah yana tare da annabi me za a yi a ɓoye masa dukkan makircinsu yana yana hannun Allah ya zama mufa'ala ba akan babinta ba ubangiji ne zai saka musu da sakamakon makircinsu ya nan ma ta kullu nafs kowace rai duk abin da take aikatawa duk inda take tana tare da shi ya za ta yi ta ɓoye masa ma ya kuni minna je salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala abni min zalika wala aksa illa huwa hum aina ma kanu mutane in sun shiga jinan muna in suka shiga wani wuri suka ɓura za su gana in su uku ne kansu sake Allah yana nan shine na hudu in ji Allah ba in su hudu ne shine na biyar in su biyar ne shine na shida in su shida ne shine na bakwai ko ya fi haka ko ya kasa haka abin da yasa ba a faɗi na kasa haka din ba dan saboda an riga an ɓata kalmar ne bai ce ma ya kunu min na jasnaini illa huwa salisuhum ba don ya riga ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa sai ya ƙetare wannan kalmar ya ce wala adnini zalika ko kai ɗaya ne kashi ga za ka shirya sharri to Allah yana tare da kai in ku bi Allah yana tare da ku wani makirci za a shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah bai sani ba wa kan makar lazimi qabrin fa lillahi yakun jami'a ya lam ma taktubu kullu nafs wa sayalamu al-kafiru liman uqba dar kafiri da sannu in ya je mutuwa zai gane shin wanda ya bi addini shine mai kyakkyawan makoma mai kyakkyawan masauki ko ko wanda ya bi kafirci shine mai kyakkyawan makoma shine mai kyakkyawan masauki a'a wato wa ubbal kafirina nar aljanna kuma tilka ubbal ladina taqaw wa ubbal kafirina nar aljanna ita ce makoman mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama wa ubbal kafirina nar wadaka da musu uddar ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب كما باين وأنم بياني دق باكي wai tun da annai bai nuna wata mu'jiza ba shi ba mai zo bane in ji kafirai lasta mursala Allah ya ce ya rantse da zatin sa annabi Muhammad manzon Allah ne yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin wa innaka laminal mursalin Allah yana rantsuwa ce wa innaka laminal mursalin lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida tunda Allah ya san kai manzo ne shine ya aiko ka duk mala'iku sun san haka, dukkan annabawa sun san haka, dukkan waɗansu malamai sun san haka, malaman nan na Yahudu ne, na Nasara ne, na Musulmi ne, duk wani inda ilmin kitabi ne, duk wanda yake da wani ilimi na littafi, kowane irin littafi ne, ko ya ƙi, ko ya so, ko ya yarda, ko bai yarda ba, ya san annabi Muhammadu manzon Allah ne. Mun sha gaya wa mutanen Amerika da Ingila da China da Rasha da sauran mutanen su su samo mana wani mutum mai shekara arba'in da biyar bai iya rubutu ba bai iya karatu ba bai taɓa zuwa firamare bai san ko abcd ba bai taɓa yin tafiya ba ba a daina ganinsa ba amma ya kira masu iya rubutu su ɗauko takardu ke duk abin da na faɗa ku rubuta ya rika ba da shifta ya rika ba da ya ta faɗin maganganu ya ta faɗin maganganu ko maganganun sai su kunshi ilmomi masu ban mamaki irin na ƙur'anin nan da Allah Amerika su samu wannan baturin babu shi tashe da kenan duk wanda yace yana da ilimi in dai yaji Qur'ani yaji tarihin manzon Allah mutum ne wanda aka haife shi a Makka garin masu hawar raƙumi ba su da ilimi a mutum da kawon ma unzira aba'u fa gafilun garin ba taɓa yin annabi tun daga zamanin annabi Isma'ilu shekaru ba a yi annabi a garin ba ba san ilimi ba amma annabi Muhammadu a wannan garin aka aife shi ya zauna shekara arba'in bai yi tafiya neman ilimi ba bai yi bako wanda zai koya masa ilimi ba aka je na ba da labarai filla filla filla filla irin waɗannan har yanzu nan bai iya rubutu ba in ka rubuta kawai kuma bai karanta ba ma'anar rubutu wato iya huɗa ne na shuka wani ilimi akan hudar in ka huda to wanda zai samu ilimi wanda zai samu abinci bai yi huda ba zai wahala ya huda wala ya shugabannin kasa sun iya huda ba sa cin shinkafa ne ba huda aka aka yi ta ba ya'yan manyan sarakuna ba sa cin abinci ne sun iya huda saboda haka annabi ya huta da bata ya zuwa dangalmin tawada ulumul wara fi lafzatin min kalamihi duk ilimin duniya yana jira manzon Allah ya magana an samu ilimi wanda shi rubutu amfani da biyu ne ka rubuta abin da kake so ka koya don ka koye shi ka rubuta abin da ka sani don kada ka manta shi to wanda Allah ya wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullah alayka azima Allah ta hukura uka salatan sai to me yake yi mai bata hannu da tawada Allah sai zai bashi ilimi yadda ya ga dama da farla mai yawa kuma ya ce zai karantar da shi abin da ba zai manta ba to sai ya bata yatsunsa da tangalin ta fada saboda haka bai iya rubutu ba shi mu'jiza ne gare shi kuma kirari ne a ce mutum bai iya rubutu bai iya karatu ba zagi ne amma wajen annabi Muhammadu kirari ne akwai wasu abubuwa wanda kirari ne a wurin wani zagi ne a wurin wani yanzu maza in kace ula ka hum ghafilun ka zage su wannan rakkanu ne rakkanu ba ta abin duniya take ciki ba ka zage su amma mata wannan shi ne babban yabon su inna lafi yawon musanatil muminatil ghazilatil ilu wanda wasu abin duniya take ciki ba mata wato a ce mace bata san abin da duniya take ciki shine kirari a wurinta kanta bai waye ba ba san abin da duniya ke ciki ba to shi ne kirari a wajenta yarmu yarmu tanatil mu'minatil ghafilat kirari ne amma mazan ce ghafiluna to an zage su bai san abin da duniya ciki ba bai san komai ba abin da duniya take ciki amma matan yan ce ba san komai ba abin da take ciki kirari ne haka manzo Allah yake bai rubutu da kirari ne sallallahu alaihi wasallam wa man indahu ilmul kitab duk wanda yake da wani ilimin littafi ya san Allah ya aika ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce la ilaha illallah عليه السلام مكية وهي أربع وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور
بإذن ربنا بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سورة إبراهيم عليه السلام مكية وهي أربع وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد wannan sura ita ce surar da ake ambaton annabi Ibrahimu a cikinta saboda haka aka ce surat Ibrahima alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita tana da ayoyi hamsin da hudu tana somawa da haka wato an an somo tun daga laqad ja'akum rasulun min anfusikum da aka gama sai aka kawo suratul yunus aka sa tarihin annabawa da jadal da jayayya yadda in sun ce kaza ka ce kaza in ka ce kaza ka ce kaza aka koya manzo Allah yadda kul man rabbus samawati qulillah har zuwa karshe aka kawo kisa annabi nuhu anna- aka shigo hudu aka kissanto annabawa to shikenan yanzu kaman an tattara dukkan annabawan ne yanzu za a yi magana da su kowane annabi an yi tarihinsa daban da al'ummarsa daban har aka iso annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin suratul amsal tauba kuma aka ci gaba da yin tarihinsu har yanzu Yunusa Hud Yusuf sai aka ba annabi Muhammad shi kadai a suratul Ra'd aka yi tarihinsa na eh, eh, wanda ya shafe shi yadda zai jayayya da kafiransa waye kaza waye kaza waye kaza don me akai kaza akai kaza kul min rabbus samawati wal ardi fattakattum min duni to yanzu an tattara dukkan annabawan za a tara su kaman group din su ne gaba daya da kuma group din kafirai gaba daya mu ji ko waɗanne ne ne za su ce wato an hada su duk gaba da an yanke an tattara zamani da lokaci duk an hada su wuri daya kamar yanzu magana guda daya za su faɗa kafirai ko su faɗi magana guda daya domin can dai mun ji kowanne suna ce anubudullaha Allah ta budu illallah to yanzu duk za a tara su ne gaba ke daya a fadan uban annabawa shine annabi Ibrahim alayhi salam to saboda haka aka soma surar da bismillahir rahmanir rahim alif lam ra to alif lam ra Allah alim muradi bi zalika watakila ar-rusulu din ne aka aje sin da nan aka yi amfani da arra arra ar-rusulu ar-rusulu ko kuma a alif ishara ga sunan Allahu domin nan gaba kaɗan zaka ji Allahu an faɗe shi lam ƙarshen sunan jibrilu ra ƙarshen sunan manzo da manzanni manzo da manzanni ƙarar ɗin sunan mu a fillahi shak manzo da manzanni to alif lam ra tilka a kitabun anzalnahu ilayka wani babban littafi ne gashi nan mun saukar maka da shi shine alqur'ani dan ne litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur don ka fidda mutane daga cikin duhun kafirci ka fito da su cikin ka kawo su cikin hasken musulunci kamar yadda waccan suran ta nuna قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور to tun da yake can an ce makaho da mai gani ba sa daidai dufai da haske baya daidai to ya rasulullah an saukar maka da wannan alqur'ani don ka fitar da mutane daga wancan dufai ka fito da su cikin hasken musulunci ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina al hasken musulunci hasken alqur'ani hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam alif lam ra kitabun littafi ne babba alqur'ani kenan anzalnahu ilayka mun saukar maka da shi litukhrijan nasa don ka fidda mutanen duniya ga baki ɗaya shi manzon Allah ba a nan zirƙau maka ba ne ya wuce nan a'a a nan zirin nasa ne shi mutane gaba ɗaya ka sa a gabansa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nasi bashiran wa nazira kuma tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdi liyakuna lil alamin nazira ba lil arabi ko lil ajami lil alamin nazira wal ala muslima fi waddayani min naw'i al a'rab wal ayani masu tauhidi suka ce ka san abin da ke alam to duk abin da ba Allah ba shine alam abin ko yana da zati ne ko ko asifa ne kadai da shi bai da zati kamar launi to duk da alam ne to duk abin da ba Allah ba Allah ya aiko Muhammadu akan abin kowane irin abu ne kuma kowanne da abin da ya dace da shi mala'iku ne mutane ne aljanu ne shedanu ne komi alam da duk manzo Allah shi rahama ne ga dukkan alam sallallahu alaihi wasallam kitabu nan zanna leka litukul jannata dan ka fidda mutane gaba ɗaya min zulumati daga dukkan kafirci zuwa hasken musulunci duffan jahilci zuwa hasken ilimi duffan son zuciya zuwa ga hasken imani duffan hijabi zuwa ga hasken ma'arifa sallallahu alaihi wasallam ita kurjan nasu na zulmati da nur wannan duka bi izni rabbihim ila siratil aziz hamid inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nadhira ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nadhira ودائيا الى الله باذنه وسراجا منيرا shi annabi haske ne wanda Allah ya tura yi kira mutane amma da izinin Allah da izini izini wanda bai san matsayin izini ba bai san duniya ba bai san addini bai san lahira ba da aka ji mutum ya ce to me dariƙan nan nasu ne sai mu ce masa istighfari muke yi da salatin annabi da la ilaha to mu da mu shiga dariƙa ko ba ma yi ne ta kuna yi to shi sai ne da me kuka fi mu sun ce ba komai sai dai ku izini ɗaya ne da ku mu izini biyu ne akwai izinin izinin amun akwai izinin khasun izini ami yakan isa amma in an samu izini khasi ya haɗu da shi ya fi shi ƙarfi misali Allah ya ce fanki ma ɗaba lakum minan nisa'i duk matar da ka gani ta yi maka daɗi ba ta da aure ba ta da miji ba ta da idda ka aure ta a wannan duk inda ka samu bazawara ba ta da aure ba ta da miji ba ta idda fa sai ka ce to shikenan Allah ya ce in aure ki tunda ba ki da miji ba ki da idda ba abin da zai hana aure tsakanin mu Allah ya ce in aure ki ga kuɗi na na aure auren zai yi sai ka ji Allah ce a'a ba haka nace kadai ba ai fankihuhunna bi izni alihinna ku nemi masu su da izinin masu su za ku aure su ba gaba gadi kamar yadda kake ganin ruwa a daji ko itace a daji ko barewa a daji ka dauka ba a su sai ka koma wajen masu su bi izini a halihinna kaga izini ami sai da ya da izini khasi tukuna ta halatta wannan kenan mutum biyu su je daji su kama daji za su yi gona su sari daji ɗaya ce to ni kan zan je local government in karbi takarda don wannan gonar tawa ina so in sa mata CFO ɗaya kuma yace ka gani dajin nan tun ba a fi min ba yana daji in dajin nan na Allah ne ni bawan Allah ne wanda yace huwa allazi khalaqa lakum ma fi jami'an in dajin nan na Najeriya ne dan Najeriya ban ga mutumin da zai je neman izini wajen sa ba wannan ce to ni saboda zamani zan je nema sai ya je ya ta kokari ya ta kokari har wata rana aka buga masa tamfi aka ce an baka wannan wuri shekara 99 ya samu izini ami ya hada da khasi ko ya samu izini wajen Allah ya samu izini waɗanda Allah ya wa izini ya hada izini biyu kenan to wanda za a kori mutane daga wannan gonaki guda biyu ne wa zai tashi ba wahala a mai izini daya za ka ce mai izini daya don yana da izini daga Allah yana da izini daga gwamnati tashi a yi noma amma dai shi bai da karfi kamar mai izini biyu kasi da amin haka kuma kowane malamin musulunci yana da izini a wurin Allah amin shi alkali ne amma sai ya je majalisar alkali sai da mutane sanya rana ya kuke zama anan ai alkali bai zo shari'a a to an yi ma alƙali ne tunda Allah ya naɗa ne sai ya shiga cikin kotu wa ya fara zuwa bismillah izini fa ɗaya ne Allah ya ba shi izini amma waɗanda Allah ya ba ba su ba shi izini ba ya haɗa biyu to in ji ma in alƙali ya leko ya ga wani akan dinga sai yana shari'a fa caji ofis gashi ko ko tura dan sandan da ya zo da shi a zuwa kama malam don izini sa ɗaya ne alƙali izini sa biyu ne tun da haka wannan haka abubuwan suke tafiya wanda bai san harkar izini bai san duniya ba bai san lahira ba wannan ɗariƙa da muke yi istighfarin da ka sani ne salatin da ka sani ne la ilaha illallah da suka sani amma izini khasi muka karɓa bayan izini amin in ka ce ya me me bambanci har yanzu ban gane bambanci yace akwai bambanci yanzu misali daga Abuja a aiko a ce sarkin gwamnati ana neman ya sayi riguna iri kaza manyan manyan guda arba'in ina zuwa sai ya sayi guda arba'in din sai ya aika Abuja sai aka kira wani taro aka ce ana so a karrama waɗansu 'yan Najeriya wanda suka yi fice a ƙasar nan shi kenan sai aka sa aka sa kowace riga cikin wani abu mai kyalkyali aka ɗaure da aka yi taro sai aka ce to dalilin wannan taro za a karrama waɗansu 'yan Najeriya wanda suka fice saboda haka sai a ɗauko takarda ce ina wane na gari kaza kaza kaza saboda kai tarihi da kaza kaza kai kaza kai kaza saboda haka isa gwamnati ce a yabe an yabe ka an gode maka ga wannan abaka sai a sa kiran wani ma haka kamu akai Allah sa zama na goma Allah sa zama na ashirin Allah sa har akai abin baka ji sunan ka ba a cikin waɗannan kakon da karena kuma ita gwamnati ba ta ba mara riga riga sai wanda riguna suka ishe shi take bashi riga don dama tana bashi rigan ne don saboda sharafi ɗaukaka sai ka dawo zaria kace da yake ba sa ka ba baka samu ba sai kace da Allah in sarki zai zo sai riguna giru yake sai aka ce wurin wani sai aka je wajen wani da Allah ne riguna nan da martaba ya saya kwanan baya aka Abuja ko sauransu akwai sai ka fito da su ya kada ta yawwa irin ta nawa ne kudin ta kaza sai ya dauki riga bayar da Allah ran da waɗancan suka za su tashi wani biki suka sako irin waɗancan riguna kuma kai an san ba a baka ba in ka sako ta idan wani sunanta ba wannan rigar da ku samu nan Abuja ita ce kai kuma in kai haka me zaka ce ba bambanci ba bambanci to dariƙar mu kenan Shehu Tijjani ya abin kirki wajen Allah ya abin kirki wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yabe shi aka bashi wannan istighfari da wannan salatin wanda ka sanin ba wani sabo bane da la ilaha illallah ka ce to dai ka kai ma in kaga wani wanda ya cancanta a yabe shi ka bashi ya kasa kenan shi ilimin hawa uku ne akwai islam akwai iman akwai ihsan to dole ne Allah ya ce duk abin da baka san kai ka sa kanka ciki to wannan na dariƙan nan na hawa uku nan ne mutane yawanci suna hawa na farkon nan ne da kyan suke zuwa na biyu iman to komi imanin mutum komi ayyukansa zai zama sufi ya zama zahidi ya zama wari'i ba ya zama arifi sai ya shigo na uku nan ihsan an tabi Allah ka annaka tara mutum ya jarraba komi kuɗinka za ka iya sauka Hilton Moga amma in dai ba wata yarda ba da iko ka shiga fadin shugaban ƙasa kawai don kuɗinka ko don mulkinka sai dai yarda saboda haka ne wani yake ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da shi sai wanda suka yarda da shi ne za a gansu tare wajen Allah amma za ka yi komai cikin Islam za ka yi komai cikin iman amma idan wane kai sai da hannunsu su ne suka kai mutum saboda haka ke jin maganganu mutum yana nan ƙasa nan ɗin ma a ƙasa yake bai san nan ba balle ya san nan yanzu manyan ma'aikatan gwamnati tsofin nan duka da ya ka samu mutum ya zai farfesu a ilimin da ya yi wancan zamani babu lokacin abin bai kai ba to kuma sai ce ilimin dokta ƙarya ne farfeso ƙarya ne kaji ƙarya wai a feɗe wai a kashe mutum a feɗe shi sai a cire wani abu a jikinsa a ɗinke shi kuma a mai masa da rai kaji ƙarya baya faruwa ne to ai dan sakandare bai san ana yin haka ba ko ya san saboda haka kowa ya ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi wala tasma laysa laka bi ilm don Allah jama'a muna kira mu dawo mu haɗe kowa ya san matsayinsa kada a yi amfani da kuku ta zagin waliyyai ku ta zagin iyayenku ai ta kafirta musulmi don biyan bukatan Amerika da Ingila su ce wasu laraba sun ba su daloli dubbai miliyoyi su yi musu wannan irin aikin a rabe masallaci a haɗa faɗa aka musulmi kawai a ce masa kafiri bayan ga annabi ya faɗi ne musulunci mal islam al islam an tashhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah wa tuqima salah wa tuti zakat wa tusuma ramadan wa tahujja al bayt in istata ilayhi sabila kun ji guda biyar a cikin nan da Allah akwai akwai nawaqidul nawaqi nawaqi akwai nawaqidul tauhidi akwai menene rububiyya rububiyya uluhiyya yanzu mutum in ya zama musulmi dole sai ya karanta fannin tauhidi kun yake zama musulmi ai daga ka kadaita Allah a zuciyarka ka faɗa kowa ya ji la ilaha illa huwa rasulullah shikenan ka zama musulmi abin da ake bin ka bashi sallah in ka samu dukiya ka fita zakka in wannan wata ya zo kai azumi in kana dukiya ka je haji ka rika tambaya duk abin da yake zama ka musulunci a zuciyarka baka da dodo tun da baka da dodo wa zai je maka dodo ya zo dodon ka kawai dan duk duniya nan sun ce maka kai musulmi ne kai kafiri ne sai ka zama musulmi duk duniyar nan sun ce ma kai kafiri ne kai ka kana musulmi sai ka zama sai ka zama kafirin nasu saboda haka don Allah dan annabi Amerika sun mana sharri sun sai wasu larabawan banza makora annabi daga Makka su ko sun sai muku daitan duniya sun koya mutane sharri ai ta fada ai ta fada lokacin duk kamu da rediyo za ka ji a duniya ko ina wai an masu kishin musulunci an musu kaza masu kishin musulunci sun yi kaza abinda suke so aike na ko ina amma ka ce kake wannan dan Allah mu jefar musu mu haɗe masallacin mu mu haɗa zumuntar mu mu koma da kowane musulmi ka tabbata musulmi ne ka yadda musulmi ne ko baka yadda dai musulmi ne alif lam re kitabun anzalna ilayka tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi izni rabbihim da izinin Allah kake wannan aiki ya rasulullahi ila siratil azizil hamid zuwa ga siratil aziz zuwa ga hanyar Allah al-azizi al-hamidi mabuwayi abin godewa ila siraɗil azizil hamidi wurin rikicin da irin masu kawo rikicin amerika ɗin sai ka ji mutum ya ce duk inda ka ga ɗariƙa a cikin a cikin ƙur'ani to mu gunya hanya annan sabili shi mai kyawu to ubangiji yana cewa yahdi yana kiyare ƙur'ani sai na ce yahdi ila al-haqqi wa ila ɗariƙin mustaqim ko ba haka qur'ani tariqin mustaqiya ce mugunyar hanya wa Allah yastaqamu ala tariqati la'asqainahum ma'an gadakan duk wanda suka tsaya daidai kan hanya tsakiyar hanya za mu shayar da su ruwa ishe duniya da lahira sannan ce tariqa duk inda ka tariqa cikin alqur'ani mutum ya ya bata luga ya bata qur'ani ya bata addini don biyan bukatan waɗansu kan wanda suka sa shi aiki sabil hanya ne shari'a hanya ne tariq hanya ne minhaj hanya ne maya hanya ne kowanne da yadda yake ma'anan ɗariƙa tsakiyar hanya inda ƙafa take bugawa kullum allazi tatruquhu al-aqdamu wurin da baya ciyawa ko ba a nome ba shi na kiga tsakiyar hanya shari'a kuma babbar hanya ne daga lambatu zuwa lambatu gefen dama lambatu gefen hagu lambatu in kaman zamani yanzu ne sai ya zama ta kasu kashi uku daga lambatu zuwa lambatu in ka taso daga lambatu kamun ka iso kwalta akwai shararren wuri amma ba a sa daɓe ba daga nan sai ka tada jan daɓe na ƙasa daga nan sai kwalta to kwalta ɗin ne shi na ake kansa ɗariƙa tsakiyar hanya a larabce wurin da bai rabuwa da ƙafa yanzu zaka in kana bin hanyar mota za a barka ka bi gefen inda ba a yi daɓen nan ba amma tsakiyar hanyar nan ba za ta biyu ba in dai motoci na gudu to shine dariqa a larabci wa anna hadha sirati mustaqimin fattabi'uhu shine sirat shine dariq shine sabil duk da sunan hanya ne to saboda haka don Allah a daina a daina kawo waɗansu abubuwan da za a yi da jahilai ƴan uwanmu a yi gigita su alif lam ra kitabun anzalna ilayka لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد zuwa ga hanya ta Allah mabuwayi alhamidi abin godewa.
Mu ɗaliban Kaduna Polytechnic muna yi wa shi godiya a kan lokacin da ya bamu game da tambayoyin da muka yi masa. Allah ya saka masa alheri da ziyarar da muka yi masa.
Alhamdulillah mun gode, la saka da alheri, muku albarka.
Daga Ibrahim zuwa ga Shehu, bayan gaisuwa mai yawa da fatan kana lafiya, Allah ya sa ka amin. Bayan haka, don Allah menene hukuncin mai azumi wanda mazi yake fito masa ba tare da sha'awa ba Idan mutum yana azumi, mazi yana fito masa mai yiwa kenan wannan mazi ko ba watan azumi yana fita. Ya zama salasun mazi kenan. Baya komai abin da yake karyawa alwala. kuma ba zai karya ma sallah ba idan mutum ya yi alwala kowace sallah kai mata alwala ko da ya zo kana cikin sallah bai bata maka sallah ba tunda ya zama salafi salasul mazi da salasul rihi da salasul bauli duk haka hukuncin zai ke kamar istihala wajen mata
daga Abbas Yakubu labar bayan gaisuwa irin ta girmama tare da fatan kana lafiya dalilin rubuta wannan takarda tawa shine don Allah don aka makallahu ya warware mana wannan tambaya tawa aka makallahu mutumin da ya tara dukiya har sai isa cire mata zaka to lokacin cire zakan yayi sai Allah ya masa rasuwa to anan za a iya cire masa wannan zakka a cikin dukiyarsa ko kuwa a'a za a cire masa zakka za a biya masa bashinsa wanda ba zai cuci magada ba za a fidda zakka kamin a raba gado
zuwa ga shaidan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci ga tambaya na nan Allah gafarta malam tambaya na farko shine na kan ji malam yana tafsiri na fulfuli a rediyo don Allah wace sasha ake yin wannan tafsirin a tashan ya kai waje shekara bakwai kenan yanzu ana yi a tashan lagos ne tashan sautul ah, Voice of Nigeria voice Voice of nigeria voice of nigeria muryar nigeria ta lagos
tambaya ta biyu na kan ji waɗansu malamai suna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikan Ibrahim alaihi salam ne Correct.
kuma wasu suna cewa Isra'i Is- Isma'ila Hmm.
Isma'ila jikan annabi Ibrahim ne a ɗansa ne yawa Ismail dan annabi Ibrahim ne yana da shekara goma sha uku aka haifa annabi Ibrahim wani ɗa mai suna Ishaq na'am kakan Yahudawa na'am kakan annabawa na'am suna cewa annabi ba Quraishi ne ba Larabe kwarai balarabe ba kure shi sallallahu alaihi wasallam abin da ban gane ba shine waɗansu suna danganta shi da Isma'ilawa kuma waɗansu suna danganta shi da ba Quraishi a to ai Is- ai Qurayshawa jikokin Isma'ilan ne Qurayshawa jikokin Isma'ilan ne ai
Zuwa ga shawar Islam Sheikh Dan Usman Bauchi bayan gaisuwa Allah ya ƙara maka lafiya da ɗaukaka Allah kuma ya ja mana kwananka bayan haka ya shehu mutum ne yana cikin da'irar wazifa sai alwala shi ta warware ya zai yi Abinda zai ci zai- gaba- abinda zai sai ya tashi daga cikin wazifan ne ya maza maza ya yi alwala in ya yi alwala ya dawo duk inda ya samu suna yi nan zai kama wancan wanda ya yi ba zai dora a kansa ba Na'am.
ya samu ladan isti- fatiha da istighfari da salatin da ya yi to yanzu sai ya same su inda kamar yanzu ya zo idan sun gama sai ya koma ya biya abin da aka tsire masa da shi babu gini akan karyewan alwala sai dai in mai haɓo ne ke yin gini Na'am. Gaisuwa mai yawa da ladabi da biyayya gare ka bayan haka ni Muhammadu Bello daga Zaria ina roƙonka a madadin dukkan almajiranka masoyanka cewa don Allah ka yi ƙoƙari ranar sauka a fassara mana jauhara ka taɓa fassarawa a ƙarshen tafsirinka na wata shekara amma mun nemi wannan kaset amma ba mu samu ba.
fassarar jauhara shi mai tafsirin alkur'ani baya yin tafsiri don mazhabarsa ko don ɗariƙarsa a'a ko don ƙungiyarsa yakan bi alkur'anin ne ba shi ne zai ja ƙur'anin ƙur'ani ya bi shi su tafi wajen ɗariƙarsa ba za ka sa duk duk abin da ƙur'ani ya sa gaba shi za ka bi kana yi kana yi saboda haka jauhara wani abu ne wanda ya shafi yan dariƙa yan dariƙa mai yan tijaniya wannan sai ka same shi cikin taron yan tijaniya amma ka fassara jauhara amma wajen tafsirin qur'ani ba wajen fassara jauhara ne ba ba wajen ta bane Alhamdulillah.
qur'ani na kowa da kowa ne har kafirai ana so su zo maza maza su musulunta qur'ani ne saboda su yazo saboda kowa da kowa ne yazo hudan linnasi bashiran wa nazira Allah mana Alhamdulillah.
gafara Allah ji kanmu Allah ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ta kawo shugabanninmu da alheri Allah ji kan musulmi maza da mata rayayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta kawo masu taimakon mu dukkan wanda suke taimaka mana cikin lamarin mu na addini Allah ya taimake su Allah ya karfafe su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun mu da bukatun su albarka annabi Allah ya san su ya san bukatun su yana da ikon biyan bukatun Allah biya bukatun da baki da Allah ya marhimin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye mutuncin mu ya kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kare musulmin kare Najeriya Allah ya kare musulmin kare musulunci albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت والخاتم لما سبق ناصر الهدي إليك والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زامن أول القرآن من رامين أصبر 24 ga watan Januwari 26 ga watan Ramadan insha Allah a wurin da aka saba karfe 10 da rabi za mu soma mu tashi 11 11 da rabi yes yes yes yes yes tantan na rawa tantan na rawa yes